الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان أنا قدن قيا أولا قري na kano a wannan yammaci mai albarka na juma'a yau 25 ga watan zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436 wanda kuma ya zo daidai da tara ga watan goma miladiya ta 2015 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul baqara kuma wannan shine darasi na hamsin da bakwai a cikin tafsirin wannan sura bayan hutu da muka je saboda matsowar sallar layya wacce muke fatan Allah ta'ala ya karbi ayyukan da muka yi a cikinta ya yafe mana kurakuranmu da kasawarmu da gajiyawarmu da sanya mana dukkan ayyukanmu na alkhairi a cikin mizanin ayyukanmu na lada abinda kuma muka yi na kuskure Allah ta'ala ya fi mana a sannan muna jajanta wa kanmu da sauran uwanmu musulmi na najeriya da sauran kasashen musulmi bisa ga abin da ya faru a aikin hajji na wannan shekara na rasa rayuka da aka yi har sau biyu karo na farko a makka cikin masallaci mai tsarki karo na biyu kuma amina a ranar idi wato ranar goma ga watan zulhijja waɗanda suka rasu a wannan hadisa guda biyu allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu allah ta'ala ya karɓi ayyukansu da suka yi ya yafe musu kurakuransu ya tashe su cikin mahajjata waɗanda kuma suke marasa lafiya Allah ta'ala ya gaggauta ba su lafiya sauran kuma alhazai waɗanda suke can ba su zo ba Allah ta'ala ya dawo da su gida lafiya wannan hadisa ba ita ce karan farko da ta faru ba a tarihin aikin hajji an daɗe ana samun irin wannan lokaci bayan lokaci illa iyaka wannan dai ya zo a wani lokaci da al'ummar musulmi take cikin wani tarnaki sannan baya ga haka aka samu mace-mace masu yawa wannan ya sa abin ya zama kamar sabo kamar ba a taɓa yi ba masanin kowa ne cewa haka ta sha faruwa a baya shekaru ɗaiɗaiku da suka wuce duk da cewa ba wani abu ne da ya maimaita sau da yawa amma dai ya faru kuma guri ne wanda kowa sanin kowa cewa ana samun cikowa da turmutsutsi da gaggawa wani lokaci ba wai a yanzu ba har ma a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da muka karanta hadisin hajjin annabi sallallahu alaihi wa sallama za mu ga lokacin da ake dawowa daga arfa zuwa muzdalifa shi yake ta gaya wa mutane cewa a tafi a hankali a tafi a hankali a tafi a hankali da yake nuna maka cewa ana samun waɗanda suke ƙoƙarin yin gaggawa su yi sauri annabi sallallahu alaihi wasallama yana daddakile su yana nuna cewa ba a buƙatar gaggawa a tafi as-sakina as-sakina as-sakina as-sakina har shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yake kan abin hawansa ya kasance idan ya samu sarari ya saki linzamin taguwarsa idan kuma ya samu guri da cunkoso sai ya rike ta to wannan wani abu ne wanda an san ya sha wato a ɗabi'a ta ta ɗan adam a waɗancan ana maganar sahabbai ne jilin da ya fi kowane jili tsarki kuma a wannan lokaci mafi yawan mutanen da suka halarci hajji a wannan lokaci ana misali da da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarci hajjinsa ta bankwana ta ce hajjin da mutane suka fi aka fi cika a cikinta aka fi cika a cikin wannan a wannan lokacin amma ana maganar adadin mutum dubu ɗari shine maganar ta fi kowace hajji cika ana maganar dubu ɗari to kaga yanzu lissafin kuma an wuce maganar dubu ɗari dubu ɗari biyu ɗari uku ɗari hudu a ana maganar miliyoyi ne waɗanda suka yi hajji a bana daga waje kawai mutum mutum miliyan biyu ne suka shiga waɗanda suka shiga daga waje banda waɗanda suke na ciki hujjaju da ake cewa hujjaju dakhil waɗanda aka ba su izinin su yi hajjin banda su banda kuma waɗanda suka shiga suka je hajjin ba tare da izinin hukuma ba wanda hukuma ba wata san suna ɗan ba wanda sun mafi waɗanda aka ba wa izinin yawa sun fi yawa saboda haka idan lissafi ake in aka ce miliyan biyu to wannan ba ana maganar iya waɗanda suke filin aikin hajji ba kaɗai ke ana maganar waɗanda aka rubuta su a hukumance cewa sun shiga ƙasar saudiya banda lissafin waɗanda suke na ciki banda kuma lissafin waɗanda da yawa suka shiga ba tare da an san masu wato suka je aikin hajjin ba tare da an san sun yi ba wanda sun ninninka waɗanda suke da izini saboda haka kaga abu ne wanda yake jama'a cewa take mai matukar yawa wani yana misali wani lauya ustaz anwar malik yana cewa kana iya cewa saudiya a duk shekara tana wato a aikin hajji daidai yake da a hada abin nan kwallo ta duniya world cup da ake fada daidai yake da a yi guda uku a lokaci daya babu wata kasar da yanzu a duniya za ta iya shirya world cup guda uku a lokaci daya sannan a guri guda ka duba world cup da ake shiryawa a gurare daban-daban ne ba gu ɗaya ba ne in najeriya za a shirya a najeriya to za a ga guraren da za a haɗu a yi abin a yi wani a nan a yi wani a wata jihar daban amma wannan duk guri guda ne aka taru da waɗannan adadin miliyoyi saboda haka wani wani abu ne wanda yake ba ba karami ba aiki ne wanda yake ba karami ba za mu ga cewa hukumar saudiya tun lokacin da aka fara suka fara kula da waɗannan gurare guda biyu wato shekaru da dama da suka wuce tun ina jin tun wajen 1935 tun wajen 1935 suke kula da da aikin hajji zuwa yanzu to duk shekara idan alhaji ya ji sai ya ga wani sabon abu wanda kuma an shirya shi ne saboda dai a kauce ma wani abu na turmitsitsi na turereniya na matsi na wanda zai kai ga salwantar rayuwa ko a sha wahala duk shekara idan ka je sai ka ga sai kaga canji idan ka ɗauki yadda ake yadda ake hajji a shekarun irin 1960s din nan a 60niyat in ka ɗauko wanda duk ya je hajji a irin 60 wani abu zai ga yadda haramai ne yake zai ga kana ɗawafi duk ƙura ma za ta buɗe ka buɗuɗu a gurin ɗawafi kafin ka shiga ɗawafi kusan wajejen da ake wajejen safaɗin nan ba ma a cikin haramai da take ba ba a haɗa take da masallacin ba kusan inda ake sa a yi safa da marwa za ka samu kusan ma kasuwa ce gurin kasuwa ce sannan da alhaji sai ya riƙe goron ruwansa don alhaji sai ya riƙe goron ruwa lokacin da zai tafi saboda babu inda zai samu ruwa to amma yanzu kana tafiya ana fesa maka ruwan ba ba wanda za ka sha ba ana bi ana fesa maka shi a ka wai ɗan ka ji sanyi to saboda haka duk shekara za ka samu ana ta ƙara faɗaɗa abubuwa ana ta ƙara hatta abin da ya faru na na na na kiren wannan ƙugiya da ta faɗa a cikin a cikin masallaci aka samu salwantar rayuka ai duk cikin aikin faɗaɗa gurin ne don a samu sauƙi ba wai haka aka zo aka dasa ta aka tafi ba don ta kashe mutane an kawo ma'aikata ne waɗanda suna aikin yadda za a samu gurin ɗawafi da gurin sa'ayi duk dai a yi ba tare da cikowa ba to kaga wani yazo yana zagi akan wannan cewa me yasa suka zo ma suka kafa abin saboda haka sun kafa abin ne don su kashe mutane wato ni ban taba ganin inda aka yi rashin adalci karara irin wannan matsala ba a kamfanin da yake wannan aiki shine kamfanin bin laden kamfanin bin laden tsohon kamfani ne wanda tun lokacin sarki abdulaziz su suke aikace-aikacen kwangila na kasar duk irin abin da ka gani na manya-manyan titunan nan da gadoji da suke kasar duk su suka yi su duk faɗaɗe-faɗaɗen masallatan nan guda biyu da ake ta yi da ramin ƙasa da wannan sassaƙe duwatsu da ake ta yi ana tituna a ƙarƙashinsu ko ana yin ana gina masallatai a samansu duk wannan kamfanin na billadin su suke yinsa duk wani aiki da ka gani kusan sama da kaso 60 cikin 100 na ayyukan kwangila da ake a ƙasa su suke yi to mutumin da yake irin wannan aiki tsawon shekaru baka kama shi da laifi ba ko ganganci ko rashin kula sai wata shekara aka wani tsautsayi ya zo wanda ba shi ya shirya shi ba wai Allah ya kawo wata guguwa da wata iska da ruwan sama mai ƙarfi wanda su kansu mazauna gun suna magana sun daɗe ba su ga irin wannan ba aka samu cikin kayan aikin su barkatai da suke tsaye guda ɗaya ya faɗi guda ɗaya ba fa da yawa ba fa duka ba guda ɗaya ya faɗi sai kai ta zagin su cewa ba su iya ba ka manta cewa duk wannan abin da kake gani na sauƙaƙe ayyukan da aka yi su suka yi shi ina ga a matsayinka na ɗan adam da kasancewa ɗan adam bai cika goma ba ajizi ne wata rana Allah zai nuna masa gazawarsa ya kamata ka yi masa uzuri ce ba da gangan yayi ba yau da a ce aikinsa na farko kenan ka ce watakila bai kware ba amma ya yi shekaru da yawa yana wannan aikin kuma kowa ya gani yana ta mamaki sai rana ɗaya aka samu wani tsautsayi sai ka ce bai iya ba sai ka ce sakacinsa ne sai ka ce da gangan yayi to babu shakka kai daga jin haka in kana da adalci ka san mai wannan magana ba maganar ce ba wannan ne kawai yake nufi ba akwai wani abu a ƙarƙashin ƙasa akwai wani abu a kunshi a zuciyarsa daman can قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر wannan kiyayyar da take fita daga bakin su to ta zuciyar tafi tafi muni saboda haka yanzu an dai samu wani abu ne da za a fake da shi domin a yi zage-zage wato abin mamaki hatta kudin da aka ce wa kamfanin ya biya diya dala 174 ga kowane alhaji da ya rasa ransa wasu da suka zagi wannan wasu da suka yi zagi kan cewa suna nufin kenan kawai za su rika sayan rayukan jama'a suna nufin komai kudi zai iya wata matsala kudi za ta iya warware kudi zai iya warware shi ya manta cewa wannan hukunci ne na Allah su umarni suka bayar bayan an yi bincike aka ce to to tun da haka ne akwai daman kisan kuskure ai ko babu kusan kuskure a musulunci in aka yi kusan kuskure ba diya ake biya ba saboda haka an samu kisan kuskure kuma an gane kuskuren daga daga wane ne saboda haka aka ce ba da diya sai wani ya je yana zagin su dan me za su ce a ba da diya inda kuma bai yi ba nan ma a zage shi to me ake so yayi me ake so yayi a ka'ida da man ta aikin gwamnati idan wani kamfani da yake zaman kansa aka samu kuskure a gurinsa shi yake tahammulin wannan responsibility wani alaki shi yake ɗauka ba wai gwamnati za ta ɗauka da kanta ba shi zai ɗauka wani hatta a tsarin aikinmu na nan a tsarin constitution na nan na najeriya haka ne wanda ya kuskure shi in kaga gwamnati har ta yi wani abu to ita sa kanta amma ba wannan ne a rubuce ba to sai a zo kuma a zagi ita gwamnatin su ce to a yi yadda Allah ya ce ka aje abu ya faɗo ya kashe mutum to ka ba shi diya don dai a taimaka wasu waɗanda abin ya shafa kana ji in a Najeriya ne ko an fitar da diyar za a baka kuma kai ne za ka yi zage-zagen daga nan Najeriya in a Najeriya ne ko an fitar da diyar cinyewa za a yi ba ka samu ba ba ka samu ba ko wasu waɗanda abin bai shafa ba su zo su kai kansu su ce su ma ya shafe su saboda haka su karɓi dukiya ta al'umma ba bisa gaskiya ba to ana maganar wani da ya rubutu a jarida a daily trust ts4 haramain ya yi rubutu a cikin surutansa da soki burutsinsa yana maganar cewa an samu irin wannan kashe-kashe don cewa ya yi duk shekara in an samu a wannan shekara an yi lafiya ta wata shekara za a yi mace-mace in an samu a wannan shekara an yi lafiya wata shekara za a yi mace-mace tun da suka fara a cikin shekara 25 ko kuma 40 iya abin da ya ce kenan duk da cewa saudiya sun fara shirya aikin hajji da kula da aikin hajji sama da shekara 83 yanzu kusan shekara 83 amma shi ya ce da shekara 25 ko 40 in an samu wannan shekara ba a mutu ba to wata shekara za a mutu sai ya lissafa shekaru ɗan abin da ya ce a 1990 da 1997 da 2004 da 2006 da 2015 iya waɗannan shekarun ya lissafa ya ce don an rasa rayuka a ciki to in ka kula a cikin shekara 25 da ya ce ko shekara 40 yanzu ya iya faɗar shekara 1 2 3 4 5 sauran shekarun fa ma'ana ba a samu ba a samu matsala ba to kaddara ya manta wasu akwai a shekarar 1979 abin da 1994 da kuma abin nan 2006 da 2015 wannan kenan 2006 da afwan 1998 da 2001 da 2003 da 2004 da 2005 in ka hada a shekara goma sha biyu to a cikin shekara ashirin da biyar kamar yadda ya ce sha biyu an samu matsala sha uku ba a samu matsala ba an samu sama da rabi an samu ko jarabawa ce ka samu sama da rabi ka cinye kana da kana da kana da wajen hamsin da biyu cikin ɗari to in kuma a shekara arba'in din ne kamar yadda shi ma ya faɗa a shekara arba'in ka samu shekara sha uku an samu kuskure shekara nawa ce ta kai labari eh shekaru ashirin da bakwai kenan ba komai ba a samu matsala ba a wannan a yadda shi lissafin sama yake in ma mun ƙara masa nan shekarun da bai faɗa ba mun kammala masa su shekaru goma sha biyu an samu matsala a shekaru goma sha uku an samu sha biyu an samu matsala to sauran kana da wajen shekara ashirin da shida wanda ba a samu matsala ba to ballantana ba iya nan lissafin ya tsaya ba kusan abu ne da aka fara suka fara organizing din aikin hajji tun wajen alif ɗari tara da talatin da biyar wanda zuwa yanzu saboda haka a cikin shekaru tamanin da uku ka samu shekaru goma sha biyu saboda haka kana da wajen shekaru 60 da wani abu 61 wanda babu komai ba a samu komai a cikinsu ba 61 a 71 71 to in kana da waɗannan shekarun in aka tashi ba da percentage nawa za a baka fi sabi layi akalla ka samu wajen 73% ko mafi to in za ka samu 73% a cikin aikin da kai na ƙoƙarinka kai ɗan adam ne ba mala'ika ba da ba sa samun matsala kai ɗan adam ne kai aiki irin wannan gagarumin aiki aka ce ka samu 73 cikin 100 wannan bai ishe ka abin alfahari ba fi sabi sai a ce wannan 73 cikin 100 ba za ta baka ci ba amma wannan sauran 27 za ta kayar da kai a ina ga duk wanda zai yi wannan lissafin bai adalci ba saudi arabia kowa ya san irin himmar da suke yi wajen ganin cewa an yi aikin hajji lafiya an kare lafiya babu wanda zai baki za su zo kasarsa kuma ya shirya da zai kashe su shi ya ba su izini kuma suka zo suke yin wani abin da shi yake alfahari da shi larabawa suna alfahari da aikin hajji tun a jahiliya a ja'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram kaman amana billahi wa bil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah kaga kenan tun a jahiliya larabawa suna alfahari su taimaka alazai da ci da sha da kula da su in ma irin watan hajji ya kama ba a fada ko abokin gaba aka gani ba a taba shi wannan tun a jahiliya to haka musulunci ya ci gaba da da ba su wannan wannan tarbiyyar na kula da waɗannan waɗannan gurare guda biyu a hajjin bana a hajjin bana wanda ake cewa mutum miliyan biyu sun shiga ƙasar saudiya domin sauke farali jami'an tsaro da aka tattaro duk da cewa kaga ƙasar halin da take ciki na yaƙi da, da, da, da magoya bayan hufi da ke yaman sojojinsu suna kan, kan iyaka amma duk da haka waɗanda aka kawo domin jami'an tsaro domin su gudanar da tsaro an kawo wajen mutum dubu ɗari da hamsin wannan wanda suka fito daga, daga cikin jami'an tsaro tsantsa banda waɗanda suke tare da su suna taimaka musu mutum dubu hamsin kaga dubu ɗari biyu kenan dubu ɗari biyu gaba ɗaya an zuba su ne a cikin garin makka a iya inda gurin da ake waɗannan ayyukan mutum dubu ɗari biyu wanda kawai saboda su kula da yadda zaka gudanar da wannan aiki ka yi ka gama lafiya banda waɗanda suke ayyuka na hidima ayyuka na hidima wanda sun kai mutum dubu ashirin da biyu banda waɗanda suke abin nan aikin aikin irshad in ka ɓace alhajin da ya ɓace a taimaka a nuna masa inda ko an ga wani galabaitacce a ɗauke shi a kai shi inda ya kamata a kai shi ya samu lafiya mutum dubu takwas wanda su kuma aikin su kenan tanti tanti dubu arba'in da uku bas bas na ɗaukan alhazai dubu arba'in asibitoci a cikin mina kawai asibitoci waɗanda suke da gadaji guda ashirin da biyar ne a cikin mina kawai wanda sannan da gadajen da ake kwantar da mara lafiya dubu biyar gado dubu biyar ka haɗa asibitocin kano duka ba na jin gadajen sun kai dubu biyar mustausafat ƙananan gurin shan magani dispensaries inda ake shan magani na, gaggawa shaka tafi ɗin nan da ake faɗa akwai 155 banda waɗancan asibitocin a cikin aikin hajji na bana an yi operation a asibitoci a cikin kwana uku kawai an yi operation 340 na marasa lafiya cikin alhazai wanda a wani state a america a shekara irin wannan operation din bai fi a yi guda 400 ba amma a kwana uku an yi 340 motoci na ɗaukan marasa lafiya wannan ambulance da ake da su guda dubu uku ne da ɗari takwas wanda suke yawo a cikin garin maka in an gama da lafiya a ɗauke shi helicopter wanda take yawo a sama inda aka gano da wata matsala nan da nan a bada report helicopter guda goma sha takwas ce iya dan wannan tsokokin new york duk girmanta a shekara kakaf helicopter takwas ce take tsaranta helicopter takwas amma iya inda ake mashair helicopter goma sha takwas ce amma wani saboda saboda rashin rashin adalci sai cewa yayi sun watsar da kula da aikin hajji sun ƙi yin komai saboda haka ya kamata a kwace a ba kasashen duniya amma fa bai faɗa wa mutane wannan ba ya kamata ka gaya musu wannan sai kuma ka ce musu sun ƙi yin komai ka ga me mutane za su gaya maka wannan fa duk ayyuka aiki ne da za a yi shi a cikin 'yan kwanaki aka tara masa wannan imkaniya din wannan ba a yi muku maganar jirgin ƙasa ba wanda tauta ake hawansa tauta ake hawansa a duk cikin mashair ba a maka wannan lissafin ba ba a kai maka ma lissafin wutan lantarki da ake bayarwa a gurin ba wanda har a gama aikin hajji ba za ka ga ɗauke wutan lantarki tattace daidai da minti ɗaya ba kana alaji kana cikin AC wanda wani wani malami abul hassan annadawi yake cewa shi ya so a bar gurin hajji yadda yake da can dan ya mutane in sun je su sha wahala su san cewa aikin ibada suke ba zuwa suka yi yawon bude ido ba shi shi ra'ayinsa ma kenan ya ce saboda yawanci sai ka je ka ba ka tafi ingila ko ka tafi new york saboda kula da irin mutum yana tafiya ana watsa masa ruwa wai ji sanyi kai ya yi gumi sannan duk dan taki ɗaya wanda duk ya je zai gani duk dan taki ɗaya ka duba gurin nan asali maka wadin ne gairi zizare ba guri ne mai ruwa ba amma ka duba duk dan taki ɗaya ka sai ka samu ruwan sanyi duk wanda ya je hajji ya ga wannan abinci ba a magana in za a kai ka hajji ba ka da guzurin komai za ka je ka ƙoshi ka yi ɓulɓul ka dawo har ma da har ma da canji a aljihunka har ka samu wani ya baka sabil ta kuɗi ko kwabo in baka da shi wallahi za ka je ka cika ƙoshi alhazan mu an san yadda suke zari an san yadda suke zari mutum ya karba abinci kimi a gabansa yana zaton wa in ya kare ba za a kawo wani ba duk an san wannan amma ba rashin adalci bane ka ce ba sa yin komai kai a baka kai saboda an samu wani abu na tsautsayi wanda dan adam baya kauce masa ni abin da nake fassara abin Allah ne yake nuna ikonsa na faɗi wannan a fatoyin rahama Allah ne yake nuna wa dan adam cewa duk yadda ka shirya in Allah ya so kawo matsala sai ya kawo wacce baka tsammani wannan la haula wala quwwata da muke karantawa mu fahimci ma'anarta duk dabararka duk karfinka duk kudinka duk wato kwarewarka duk takanolajinka ran da Allah ta'ala ya so ya nuna maka gajiyawa ka sai nuna maka duk wannan abubuwan ba ana yi bane dan a kauce mutuwa ka koma baya ka ga yadda gurin jifa da yake ka ga yanzu yadda aka yi shi hawa hudu hawa hudu banda can karkashin ƙasa wanda ba a shiga sai manyan baki daga ƙasa da kuma hawa da kuma sama inda helicopter za ta iya sauka wanda har yanzu aikin suke yi idan sun gama abin da zai ci wannan gurin capacity mutanen da zai ci miliyan biyar ana magana yanzu miliyan biyu ko uku ko hudu to gurin gaba ɗayan aka gama aikin zai ci miliyan biyar amma saboda rashin adalci da ƙiyayya da kuma burbushin wata aƙida ta maguzanci ka fito kana zage-zage cewa ba sa komai sun ƙi kula da komai ku yi rigima a gyara muku titunan ƙasar kuma saboda kawai kai dan boko ne ka zo kana wani rubuce-rubuce da turancin ƙarya ya kamata ko suka za ka yi to kai adalci Allah cewa wa idza qultum fa'dilu kai adalci sai ka ce gashi sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sai ka ce to amma ni ina ga guri kaza kamata a yi kaza guri kaza kamata a yi kaza in dai har da gasken gyara kake so ba kawai kana so ka buɗe ma wasu maguzawa kofa ba ne su yaɗa aƙidarsu iran iran waɗanda su suka jagorancin wannan soke-soke daman sun saba sun saba kuma ba wai tun yanzu ba tun kafuwar daular iran bayan juyin juya halin da Khomeini a iran 1979 maganganunsu da suke ta yi cewa juyin juya halinsu ba zai tsaya nan ba a wasiyar Khomeini wacce ya yi aka buga ta a mujallatul dastur ɗaya ga watan 8 1983 a ciki yake cewa wannan ƙasa tamu ta iran da, wa- da, da, da, da jama'anmu ba iya nan nake so in ga sun tsaya ba ina so in ga sun shiga ko'ina duniya yake cewa kuma ko da yakin iran da iraq ya kare muna so a tsiro da wani sabo abin da ya faɗa ke na 1983 ko da an gama yakin iraq da iran to ya ce kai ya tsaya nan a fito mu fito da sabon yaki a cikin wasiyar tashi yake cewa na yi na ci guri ina ma allah ya min tsawon rai ranar da zan ga tutanmu tana kadawa a bagadada tana kadawa a amman ƙasar jordan kenan tana kadawa a alkahira tana kadawa a ankara ƙasar taki tana kadawa a riyadh ya ce ba nan ba kai har kabul da karachi na so a ce na yi tsawon in ga tutanmu ta kai can kullum maganar da suke yi sai sun kwace maka da madina da sauran kasashen musulmi ko kafin wannan hadisar ta faru wani babban sanata babban dan majalisa a cikin majalisa ya tashi yana magana cewa sun kwaci labanan a hannunsu take sun kwaci iraki a hannunsu take sun kwaci siriya a hannunsu take sun kwaci sana'a yaman a hannunsu take yace saurariyar nan ba da dadewa ba wanda yake da wannan aƙidar me zai hana dukkan wata hanya da zai bi mace-mace da kashe-kashe a gurinsu ba komai ba ne saboda a aƙidar shi'a rafida sanin kowa ne cewa abinda littattafan suka rubuta shine kashe sunni ibada ce kashe rayukan nasibi in sun ce nasibi suna nufin wanda ba dan shi'a ba ibada ce saboda ka zubar da jinin musulmi a gurin su ba wani abu ne a wannan abu da ya faru wanda har zuwa yanzu ana bincike don a gano wasu asbab amma har zuwa yanzu kowa ya san cewa 'yan iran sun taka rawa mai ƙarfi wajen faruwar abin idan ma akwai kuskure to akwai wani abin kuma daga ɓangaren su na ganganci ba waɗanda suka mutu a cikin alazi irinsu har zuwa yanzu gawawwaki waɗanda aka bayar aka aka aka gano nasu 463 har zuwa yanzu suke jagorancin abin wanda kuma abu ne tabbatacce cewa sun saba wa ka'ida tsari da aka sa na inda za ka yi jifa hanyar da ka bi ba ita za ka koma ba wanda duk ya je hajji ya san haka ne tsarin hanyar masu zuwa daban hanyar masu koma daban to amma sun da sun zo da wani kulli da wani nufi na cewa sai sun kawo wani tarzoma da tarnaki da za a samu mace-mace wanda zai sa musulmin duniya a yi bore a yi zanga-zanga faɗa ma ya barke a cikin aikin hajjin amma kasa aikin hajjin sai sun yi saboda haka suka je da niyyar cewa ba za a bi umarni ba saboda haka kusan waɗannan lambobi da ake magana na matattunsu da aka fitar ba banda wanda ba a gano gawakinsu ba banda waɗanda suka ji raunuka banda wanda suka, suka fita lafiya inda abin ya faru ba gurin jifa ba ne kowa ya sani ba gurin da ake jifa ba ne tsakiyar mina ne titi 204 tsakiyar mina ne ga wanda ya je ya san nan tsakiyar mina ne ba a wajen jifa bane abin ya faru da har alakanta abin da jifa to a daina jifa wanda ba shi da alaka da jifa kuma ko an mutu ba za a daina jifa ba muna ganin yadda ake sa bama-bamai a masallatai ana mutuwa ba wanda zai ce sallar jam'i ba wajibi ba ce a malikiya ba wanda zai ba wajibi ba ce a malikiya sunna ce mu'akkada don haka a daina yin sallar jam'in don a kubutar da rayuka a rikayi a gida mun san wasu ma masallatai yadda haka ta faru cewa aka yi to yanzu aka fara ba haka aka ce ba ba wanda ya ce tunda za a mutu jama'a daina zuwa domin mun san cewa shi kansa mace-macen akwai gazawa da kurakurai da jahilci namu mu kanmu mutuwa da ake yi a nan ba ta da alaka da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce ya yi jifa bayan zawali ya ce ku zo an nema nasika ku ba shi da alaka da wannan don ka alika abin da sunna saboda akwai kuma waɗanda su kuma kullun sunna ce take tsone musu ido irin suke nema a ga cewa an balle wata sunna an jefar sai a ce ai ai cewa da aka yi sai bayan zawali shi yake sa ana mutuwa annabi ya yi ya ce khuzu anni manasikakum ba fa wani malami bane fa yayi wannan fa bari a ce shi ya matsa annabi shi ya ce kuma khuzu anni manasikakum sannan jifan nan lokacinsa yana farawa daga zawali har dare ba wacce aka yi daga an yi zawalin ba shikenan sai ku tuttuɗa ku tafi ku yi jefa ku mutu ni ban taba jifa ba tun da nake hajji ban taba jifa bayan zawali kai tsaye ba sai bayan la'asar kuma in je in yi a cikin nutsuwa a gurin ma zan tsinci dutsen tsuguna in tsinci zuci walla in ka je da daddare sai ka yi shimfiɗa a gindin gurin ma ka kwanta yawanci manya-manyan malaman saudiya sai ibn bas duk da daddare suke yi da daddare suke yi sheikh hamadu al-ansari rahimahullahu ta'ala yana da littafi sunan shi raf'ul asa amman ramal jimar bin nahari wal masa a ciki ya kawo ruwayoyi na sahabbai da tabi'ai da yawa waɗanda suka ce ana yin jifa ko da rana ta faɗi to ka ba wa mutane wannan ilimin mana maimakon ka rusa sunna ka ce da su ba wai daga zawalin ne nan take za a je a yi ba kuma wannan da aka yi ai ba na ranar zawalin ba ne na ranar zawali ne da safe ne karfe tara na can abin ya faru ba shi da alaka da zawali da kafin zawali ai kafin ma zawalin ne aka mutu to ai kamata ka tura shi gaba ba ka ƙara dawo da shi ba ba a kuma mutuwa to akwai wasu wanda su kuma ƙiri suke so su samu saboda su bata wata sunnar maimakon ka ilimantar da alhazai ka koyar da su cewa jifa a sauran ranaku na ayyamut tashrik banda ranar goma ga wata yana farawa daga zawali har dare idan ba za ka iya yi a zawalin ba sai ka jinkirta bayan la'asar sai ka je wala in ka je babu wata cikowa a wancan lokacin ma da ba a yi wannan gine-ginen ba ba a wannan faɗaɗawa ba bare yanzu so ba daidai ba ne har kullum mu rika yin tarabbusi ga sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam da mu karya su saboda kurakuranmu da jahilcin mu wani jahilin dan boko sai cewa idan me ba za a yi batch by batch ba wai saudiya ba san yadda ake organizing din aikin hajji ba why not ba zai zama batch by batch ba duk shekara duk shekara sai hukumar hukumar saudiya sun fitar da jadwali na jifa tun daga ranar farko kunci ranar goma ga wata har zuwa ƙarshen hajji an raba wa dukkan jami'ai na alhazai na kowace ƙasa ko ga lokacin da muka ba ku fito ko ga lokacin da muka ba ku fito amma ba wai abi wannan ka'idar ba ba ma ba ma a sanar da alhazan musamman mu Najeriya wani dan uwa yake cewa shi bai ma san muna da muna akwai shadul ɗinmu ba sai a karfe biyu ba ne sai da aka mun mutu sannan ya ji ana cewa ai 'yan najeriya karfe biyu aka ba su shadul ɗinsu a ƙa'ida kamata yi tun daga arfa a sanar da alhazai cewa kowa idan ya zo ya ajiye ya je tantin sai aje kayansa ya huta karfe biyu ya fita to mu da muke bin yan iran a yawan waɗanda suka mutu duk da na san yawancin alhazan alhazan ma wasu 'yan najeriya da suka mutu wasu ma daga iran din suke ba wai daga nan najeriya suka je suka mutu ba daga iran suka mutu wasu kuma takari ne to amma duk za a lissafa su ɗan najeriya to mu yadda duk 'yan najeriya ɗan najeriya ne duk musulmi musulmi ne ba ruwanmu da wannan ma ɗan najeriya duk wani musulmi ya mutu zaka damu to amma ba wani wanda ya gaya wa alhazai cewa ga tsarin ku da aka ce abi saboda a kauce wa turmutsitsi ba a gaya musu ba sai da suka mutu sai aka ce waɗancan da suka ba da tsarin su ne ba su iya ba shi da ya ƙi faɗar tsarin shi ne ya iya akwai adalci a nan yau da ka bi tsarin da aka sa maka kuma ka samu matsala wataƙila ka yi zargi cewa ba a tsara abin daidai ba amma kai ka ƙi bin tsarin kuma ka zo kana zagi cewa ba a sa ba iya tsari ba kuma shekarun nan da aka yi ana samun ana gama aikin hajji lafiya lafiya in ka cire shekara goma sha biyu su waɗannan dai da aka ce ba su iya ɗin ba su suka yi aka samu aka gama lafiya ya shirya hajji ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya wajen saba'in da wani abu an gama lafiya saura guda goma sha kaza ba a samu sai ka ce bai iya ba rabon da a samu turmutsitsi a mutu tun 2006 yanzu muna 2015 shekara tara waye ya tsara na shekara tara kai ne shi wanda ka ce bai iya ba shi ya tsara na shekara tara shekara tara ya tsara ka je kayan aikin hajji lafiya ka dawo sai aka samu wata shekarar kuma an samu matsala to ya za a yi ba za a samu matsala ba dole za a samu matsala kowa mutuwa wannan dole a yi ta kowa aina ma ta kuno ya jurikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada idan ka ce jifa ne yake sa a mutu to waɗanda suka mutu a cikin haramaini fa ba a haramaini suke karfe ya faɗo suka mutu ba to sai a daina zama a haramaini ko aladen najeriya ku shi daina shiga haramaini kan wani karfen ya kuma faɗowa ya kamata ko da za mu yi suka mu yi adalci a ciki ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى kada kiyayya da gaba da mutane ta saka ki adalci da adalci Allah ce a'dilu ku yi adalci ku yi adalci saboda haka Iran mu mun san manufarsu a nan manufa ce ta aƙida manufa ce ta a yada aƙida yadda suka yi amfani da saura da revolution da revolution da suka yi na 1979 suka kinsa shi a ƙasashe har shigo ƙasanmu to haka suke so su yi amfani da dukkan wata hadisa duk wata waƙiya da za ta amfani su yi amfani da ta wajen tallata aƙida su tun kai kana goyon bayan sa kana ni ba dan shi ba ni ba dan shi ba ni ba dan shi ba wata rana sai ka da shi amma ana kake kake yada ta ba da haka shi ta zo mana ba da haka ta zo mana sannan wani abin takaici wanda za ka daɗe kana takaicin wasu da suke ɗaukan kansu wayayyu wayayyu amma sai ka same su dumu-dumu cikin wannan abu na rashin wayewa hoto da aka rika yadawa wai ɗan sarki ne ya je zai yi jifa aka hana mutane aka kakkare shi aka yada hoton wani yana jifa a mota aka ce shi ne ɗan sarkin wasu ma suka ce ɗan sarki mai ci ne muhammad salman yarima mai jiran gado shi ne yake jifa duk wani wayayye mai hankali yana ganin hoton zai ce wannan baya da alaka da abin da ya faru saboda ne mutum ne cikin kayan gida da hiramin abin nan ɗinsa rawaninsa da kayansa na gida cikakkiyar sutura yana tuki yana jifa abin nan kuma ya faru bayan an baro arfa za a zo a yi jifan farko kowa da irami a jikinsa sai an yi wannan jifan ne za a ji a cire irami amma an ce wannan jifan shine wannan shi ma zo zai yi sannan in ka kula in ka kula duk waɗanda suke cikin background na wannan hoto ba wani mai irami ko ɗaya a ya kamata a hanga hango masu iramin ga sunan an abin nan ɗinsu sannan ɗan sarki fi sabi ɗan sarki ya zo yana tuka mota yana ɗan sarkin makafa shi yake tukawa da kansa ya ɗauko wani ko musaki ne ma kusa da jiki amma kana kana kana ɗan boko wai kai wayayye wai ka yadda ɗan sarki kai ka san mai sarauta take nufi a can kuma mai jiran gado shine yake tuka motar da hannunsa kuma ya ɗauko wani yana tuka shi sannan ɗan sarki mai jiran gado ya zo yana jifa ba za ka ga kowane jami'in tsaro ba a cikin a gurin sai shi kadai sai wani musaki kuma wai ka yadda ɗan sarkin ne akwai gaunanci akwai kidahumanci akwai rashin wayewa sannan a ƙasan ba ƙasan gurin jifa yadda ka ga saman nan a ƙasan haka yake a rarake gaba ɗaya a ƙasan yadda ka ga saman haka ƙasan yake wannan ƙasan dukkan wani babban mutum shugabannin ƙasashe ministoci duk wani wanda ya zo aka san shi ƙarƙashin ƙasa suke zuwa suna jifa ba ruwansu da kai talaka hada su zo su yi gogegeniya da kai a tattare ka saboda su da motocinsu da komai za su shiga sama helicopter ce take sauka yana ɗan sarkin maka ya shigo mota yana driving da kansa ya kamata mutane su rika aiki da haka kuma abin takaici wasu 'yan jarida wanda shi ya kamata ya fi kowa bibiyar labari ya tace shi kafin ya yada sai ka samu a wasu kafofin watsa labaranmu nan suna ta faɗa ana ta nanatawa sakarai to ya kamata abinda muke cewa ya kamata kamar yadda sayyidina umar yake cewa lastu bil khibbi wala al khibbu yakhda'uni ni ba mai yaudari bane kuma ba wani mai yaudara da zai yaudare ni ni ba iya yin yaudari wasu ba amma kuma kada wani ya ji cewa zai iya yaudare ni haka zama ka zama haka akwai waɗanda su daman da sun yi magana ka san dalili ba za ka yi mamaki ba saboda daman can makiya ne in yaskafukum yakunu lakum a'da wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu saboda haka suna nan su jira suke su samu dama su make kada hannunsu ko su sakan maka harshen su ya ta maka kasafi da karfi da yarfe da karya waɗannan suna nan waɗannan ba na mamaki amma abin mamakin ka samu wani wai shi wayayye ne kuma wai shi gaskiya yake faɗa amma ya haɗa shirme yana faɗasa ya kamata mu yi hankali ya kamata mu yi hankali mu yi adalci ba mu ce jami'an hukumar saudiya ba za su yi kuskure ba za su yi kuskure kuma 'yan adam ne su duk shekara sai an zauna an yi asasin ɗin waɗan abin da aka cimma na aikin hajji a ministries goma ce take kula da aikin hajji bayan ministry ta hajji da aka yi ministry ta hajji kacokam aka yi wizaratu shu'unil hajj bayanta sauran ministries kamar irin abin da dakhiliya internal affairs external affairs ministry of health duk suna cikin waɗanda suke kula da aikin hajji sauraka dukkan waɗannan ministries guda goma haɗuwa ake yi a tattaunaya za a yi a gama aikin hajji lafiya amma ka zo ka ce ba su damu da yadda za a yi aikin hajji lafiya ba kai a baka amma ba mu ji mace-macen da ake a karbala ba wani ya ce a kwace daga hannun iraki a bawa sauran 'yan shi'a na duniya su kula da abin sai ku fara ba da karbala akwai abin da ake kira siyada kowace ƙasa ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke kula kabila da suke kula da wannan gurin su aka baro wannan makullin abin da su suke kula da shi banu shaiba su suka rika kula da shi har bayan fato maka mayar musu da makullinsa aka suka ci gaba kula da shi babu wani wanda zai isa ya ce maka da madina nashi ne shi kadai amma akwai waɗanda aka sani su suke hidima da gurin kuma kowace ƙasa haka ne kowace ƙasa haka ne babu wata ƙasar da za ta ce kowa da kowa ya zo a tsara aikin hajji da shi ma'ana ya tattaro hadda makiyansu su zo duk a yi tsarin su za su fara yin kafar ungulu don a samu matsala abin da nake so in faɗa na ƙarshe abin takaici wani ya saurari ƙasar iran da magaganun da suke yi har su ce wai suna tiyas suna zubar da hawaye saboda an salwantar da rayukan musulmi sunna ka manta a yanzu din nan abin da yake faruwa a syria suwaye suke taimakon bashar asad da makamansa na sama da na ƙasa da diram-diram na bababamai ana saukarwa yara ƙanana da tsofaffi da mata da marasa lafiya a makarantu a masallatai a kasuwanni an rusa ƙasar gaba ɗaya an kori jama'ar kasar sun yi hijira suwaye suke goyon bayan rasha da ta fito yanzu da makamanta da sojojinta ta dara kasar siriya tana ta kisa ba ji ba gani ba dare ba rana sun ce sun goyi bayan abin da ake suwaye suke ba da makamansu ana shiga cikin kasar iraq karkashin jagorancin general kasim suleimani dan iran ana kakkashe sunna suwaye suke iran ne suwaye suke bawa hezbollah goyon baya suna kashe sunna a dabanan da syria iran ce suwaye suke bawa 'yan husu makamai suka ziga su suka tada hargitsi da yamutsi da makamai iran ce iran din nan ita ce take ziga mutanen bahrain su tashi su yi bore shi a bahrain su kwace mulkin bahrain ya zama ta na shi'a ne su ta take ba su makamai ita ce duk take daukan wannan ragama su waye suke kashe larabawan sunni na ahwaz wanda suka mamaye garin saboda sunna ne kullum ake cikin kisan su su waye iran ce iran da take wannan kashe-kashe a duniya ita ce za ta zubar da hawaye an kashe sunna a maka har kai kuma ka saurare su eh ai gaskiya suke faɗa ni ba shi'a nake ba amma ya kamata in an faɗi gaskiya ka goyi baya saboda haka ya kamata mu rika yin adalci kowa zai iya yin kuskure amma kafin ka ce ga kuskure to sai ka yabe shi duk shekarun da aka yi ana yin daidai ba mu ji ranar da suka fito suka ce eh bana an yi daidai ba ya kamata a yaba sai ran da aka samu wani abu na kuskure da haka sai ka bude ido yanzu abu ne ake wanda abu ne da aka tsara shi tun da jimawa na cewa shi'anci ba zai tsaya a ƙasar iran kawai ba da wasu 'yan ƙasashe kaɗan ana so a faɗaɗa shi ana so ma ya zama shi yake mulkin maka da madina a waye gari su ma hana ka zuwa hajjin in kana sunna saboda su hajjin ma ba muhimmanci ne da ita ba a littattafansu sun ce idan ka je ziyarar karbala daidai yake da kaje hajji sau dubu saba'in sai ka yi hajji dubu saba'in kaga ba ranar da za ka kai dan karbala guda daya tunda gaya mu wanda zai hajji wani dubu saba'in sau da haka wannan bayani ya cinye mana lokaci amma abu dole a yi shi abinda zan faɗa akwai rubutu da da wani dan uwaye mafi kyan rubutu da aka yi da da alkalamin dan najeriya akan wannan abun yana da kyau 'yan boko masu kurin boko su neme shi su karanta shi akwai wani da ake kira ibrahim m attahir an turo mu rubutun ɗazu na karanta shi su abin da title ɗin rubutun Adamu Adamu Saudi Arabia and the management of Hajj Adamu Adamu Saudi Arabia and the management of Hajj kusa Adamu Adamu dinnan shi ta hayaniya aka samu kuma wasu wawayen yan boko suka rika shi to yayi rubutu in kai sacin a Google zaka ga zaka ga rubutun yana da tsawo kai hakuri ka karanta amma zaka ga adalci kuma zaka ga abubuwa bil arqam da fatan Allah ta'ala ya mana jagora abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama